وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an kammala karban hadda ko? alhamdulillah yau muna 23 ga watan rajab shekara ta 1442 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan march shekara ta 2021 wannan kuma shine karatu na hudu a cikin jerin karatun alfiyat bin malik kamar yadda Allah sun ta'ala muka ya ba mu iko muka faro Allah ya sa mana albarka kuma kada manta wannan karatu muna yin shi ne da manufa guda ɗaya manufar shine ya za a yi mu sami ilimin luga wanda zai taimaka mana ƙara fahimtar alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma na biyu mu ga mu ma bisa ga fahimtar magabata kuma mu ga wani irin gudunmuwa ne zamu iya ba ayoyin alkur'ani da hadisan manzon sallallahu alaihi wa sallam wannan sune babban manufa ba wai musalliga mu zo mu ta gaddama ko mu ta kuri ko makamancin wannan ba haka bane Allah ya samu dace sannan kuma mun yi magana zamu karatun fikihu ko na littafan malikiya ba don kawai ba saboda rauni da muke da shi gaskiya kuma raunin nan shi kan jawo matsalan fikihu za ga ɗan ƙarami ne fa matsalar fa amma sai ga mun kasa fahimtunta muna fata ran talatan nan insha Allah ta'ala za mu fara karfe 8 da kwata 8 zuwa 8 da kwata muna fata za mu fara karatun ishmawi insha Allah tare da manzumatul kurtubi a can musallaci insha Allah ta'ala duk wanda ba maganin wani registration ko wani abu kuma kawancin wannan kawai abin da ake bukata in zaka zo ajin zaka zo da 200 shine zamu yi da shi na hidiman ajin siyan mai na generator yin kokarin siyan data tura karatuttukan da makamancin wannan muna fatan za mu raba ishimawi kashi uku za mu yi karatun farko kuma za mu yi kokari mun ka hada da usul fiqh da alqaidul fiqhiyya za ku mun ka kokari mun ka ganin muna yin ishara daidai gwargwado na sosan da suka yi a hukunce hukuncen malikiya da suka dace da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za mu yi kokarin Allah da mun ka ishara zuwa ga waɗannan insha Allah ta'ala saboda haka yan uwa dama ce ta samu dama ce ta samu wannan kuma na ɗaya daga cikin abin da ya sa muke samun matsalola in aka zo kitabul buyo da aka makamun karken risala karken askari sai ga muna samun matsala in aka irin akam din idan suka a cikin bulugun manam da an dubu tulakam sai ga ana samun matsala ba ma a fahimtar sosai saboda gaskiya ba mu da basic foundation ne tun da ƙasa in kuma samu basic foundation don Allah zaga ka har bukhari ka je babu da ya shafi ahkam da ke da alaka da mu'amalat zaka cikin sauki an fahimce su insha Allah to Allah shi ya sare mana Allah kuma ya samu nayi asa a duniya da lafiya wa alaikum salam na'am a ai wannan ajin na ikhwanul muslimin ne mana ne yan uwa musulmi ne ko ina ko ina kake ko ina kake muna fata karfe 8 zuwa 8 da rabi mun fara karatu sannan kuma zuwa 10 da rabi in Allah da mun kammala za mu kashi da fannin farko na Ishmawi sai Abiyat na Qurtubi idan mun kammala zama na biyu kuma sai mu sake kashi na biyu zama na uku kuma sai mu kammala Ishmawi insha Allah dama kusan duk muraja'a da za a yi muna fata kuma bayan sallah za mu zo mu zo na ita ma iziyya mai mata wannan karatun da manzumatul ibn rashid idan muka samu hutun wata ɗaya kuma sai kuma mu zo mu duka risala ita ma da ibn ashir in mun kammala ta wata ɗaya an samu hutu wata na gaba kuma sai mu zo mu zo na askari da misbahu salik daga nan kuma cikin kwada sun tada sai mu zauna ma a karbar misalik da tufatul hukam sai kuma can karki muktasar insha Allah ita daya to Allah ka yi sare mana saboda haka yan dole ne mu tashi mu yi makan magata na'am za mu tashi wani baiti ne na'am makadin mana injiniya نعم نعم نعم أها to ba gane shi bane lugatul naqs da lugatul qasr da lugatul itmam an gane su koko ba a sake bayani na to to a darasin da ya gabata mun ji cewa afwan menene baitul mad aka ce zamu tashi ne na'am so kwanda ni na shiga ciki yanzu أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر شكرا وقصرها من نقصهن أشهر ننكو to mun ji cewa waɗannan al'asma'ul khamsa su ne menene al'asma'ul khamsa akwai abun akwai akun akwai hamun akwai kuma famun ko sai zu ko to kafin mu ci gaba menene sharaɗin zu zu sharaɗinsa eh
in tana da ma'anan suhuwa
na'am tana ma'anan sayi kenan izuma da ƙarfi
sharadi ne idan za a yi amfani da zu a matsayin ismin min asma'il khamsa min al-asma'il khamsa dole ne ta zama tana da kida ma'anan mene eh ban baji ba ta zanto tana da ma'anan sahib ko masha Allah zuke zuko to ina shahid masha Allah min zaka zu in subatin abana ko masha Allah adalla zu sharadi ne ba za a mata za a mata mu'amala da haruf harf za a mata li'irabi da harafi ko amma da sharadin ta zo da ma'anan zu kamar idan ka ce ja'a zumalin kana nufin mene ja'a sahibu malin haka ne ko masha Allah shi yasa ya ce min zaka zu in su batan abana na farko kenan sannan kuma famu na da sharadi mai sharadinsa ita ni ka bani baiti ne a dunkule ban san bushe fassarar baitin misali
fu ba za a ce a cire mai mimun shi madalla a cire ma famu sharadi ne idan za a mata mu'amala daga da irin sunan al-asmaul khamsa sharadi ne sai an share mimun kawai shine min zaka zu in subatun abana wal famu haythul mimu min hubana da kuma famu famu ko famu sharadi ne a cire mene a cire mimun ko shi yasa ya ce mana min zaka zu in subatun abana wal famu haythul mimu min hubana mun mun kiyaye wannan ko adalla to saura kuma mun ga sunaye guda biyu kenan yanzu ko saura sunaye na uku yanzu guda uku sunaye me da me na'am abu
abun afun
hamu sai hamun ko alhamdulillah to bari mu rubuta littafin ko lugatu ko kuma mu ce اللغات الواردة في أسماء خمسة بس نعم. أقول لغة الإتمام لغة لغة الإتمام ko wannan ita ce luga kalila afwan a lugatul imam a lugatul itimam وهي أن تكون بالواو رفعا وبالألف منين نصبا وبالياء جرا ina ga ba sai mutum misali ba ko na ba mutum misali eh a rubuta misal ja'a abuka ورأيت أباك وسلمت على أبيك منغش إن كل الكيو جاء أبوك فاعل مرفوع بالواو كو لأنه من الأسماء ورأيت أباك مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه وسلمت على ابيك ابي سيزم اسم مجرور بعلى وانا مجره الياء لانه من الاسماء الخمسه shine lokacin itmam a zo da su da alifun da wawan da yawon za a yi za a zo da su da wawan lokacin rafa'a abu za kuma zo da su da alifun lokacin nasfa a ba makanin muhammadun a ba ahalin mirjalikun inna abana da fi dalil mubin ko masha Allah sai a zo da su da jarra da yaron lokacin jarra idhabi bi kamisi hada wa alquhu ala wajahi afwan wannan ya'ul mukhadaba ce mun gane ko ka misali ka ce ra'aytu sallamtu ala abi zaidin abi kaga isa majrur bi ala ba la majrur bi aliya wannan ta barakallahu sai kuma lugha ta biyu shine lugatul qasr لغة القصر وهي أن تكون بالألف في جميع الأحوال مثل تم مثل جاء أباك ورأيت أباك داليه وسلمت على أباك shi ne mai waka ke cewa inna abaha wa aba abaha kad balagha min al-masjid zayataha inna abaha wa aba min mukun yace wa aba abiha da yaro saboda mudhab da mudhab ilayhi ko sai ce wa aba abaha wannan ya fita na'am sannan kuma sai duka da uku aka ne ko? me ya shiga da uku zai zama lokacin nafs sai ka ce wahiya an ta kuna wahiya an tu'uraba ko an ta kuna an tu'uraba bil harakat الظاهره الظاهرة sai musu lirabi da haraka wasu suna bayyanannu mith haza abuka ga shahidin muna ba ce haza abuka da wawun ba sai aka ce abuka wa ra'aitu abaka nan haza abuka haza mubtada abu sai zama ne sai zama khabar mubtada marfu'un bi dhammatin zahira ala akhir nan kuma ra'aitu fil fa'il abaka aba sai zama maf'ul bihi mansub bi fathatil zahira ala akhir haka ne kafin din mudhabi ne wa sallamtu على أبيك سلمت في الفاعل على أرجل أبي اسم مجرور به على كو وعلى مجزره الكسرة الظاهرة على آخره شكرا وأنا سوني لذاك to hannu yana da luga biyu an gama wannan rubutun hannu hannu na ganin barar shi ma da sai dai za a yi sauri ne saboda a yi lokacin ko wa amma hannu ففيها لغتان akwai na ɗaya shi ne lugatul itmam sai na biyu wahiyar kalila ونادرا فأنت هذا حنو حنو وهذا حنو زيد هذا حنو زيد وجاء المسكون هذا حنو زيد انت دواونكو حنو زيد wara'aitu hanahu da alifin nan da wawun nan da alifin wala tanzur sunan al'aura ne wala tanzur ila hanihi sai kuma luga na biyu daga cikin lugatun hannun shi ne lugatun naqs lugatun naqs wahiya an tuhdafa harf illa وتستعمل واستعمالها نن هاني أقالها واستعمالها على حرفين مثل هذا عن زيد ungani da rafa da rafa wa ra'aytu hanahu da nasba ungani wala tanzur ila hanihi to ولغة النقص أحسن وأفصح من لغة الإتمام شكرا يا بدا الله يسعدك na'am na'am na'am eh hannun shi kadai insha Allah to jama'a mun gan shi ko to yanzu ba za mu ci gaba ne baitin ba ba ba matsala kai ko to wa shartu dhal i'rabi an yudafna la lil ya ka jaa akhu ka jaa akhu abika za'ati la kun ga lokacin da kai musu mu'amala da lokacin itimam lokacin na farko kenan ai kun ga an ce lokacin jarra ana musu mai da me da me ake musu jarra a ga wabil ya'i jarra ko to idan ka ce hadha abi kun goce nan ya din ita ce ya'ul mutakallim hadha abi wannan babana ne yaron ce lamiri ne na ni ne magana kun gane amma a nan da ka ce sallamtu ala abika kun gwacin na yawon din harfin madin harfin illa ne ko harfin madin to yanzu da ya'un na nan haza abi da ya'un na sallamtu ala abika abika ɗaya suke ba ɗaya suke ba ala abika abi yawon din anan da muke cinta wanda ala ta zo ta jarra to harafin madani harafi ne amma yanka ce ha za abi wannan abi yawon din abi yawon mutakallim ne kuma zamir ne zamir mutakallim ne kun ga ita yawon anan abi suna ne amma ko yawon anan arabi ne kun ga ba za su samu yi da ko to shine sharbi in za a yi waɗannan al'asma'ul khamsa da irabi irin na al'asma'ul khamsa sharbi ne kada a raba su a jikin yawon mutakallim in aka raba su a jikin yawon mutakallim to nan automatically sun tashi daga al'asma'ul khamsa anan za a yi musu irabi ne bil harakatul muqaddara in ka ce haza abi wannan babana ne haza sai zan mutu da ko isu ishara mutu da mutu da su fiye ma fi ma da rafi abi sai ka ce mishi ne sai ka ce mishi khabarun marfu'un bi dhammatin muqaddara lima qabla ya yi mutakallim mana min zuhurihi al-ishtigal al-muhalli bil harakati munasiba shi kenan ba su ne kuwa kwanci da yake ko kuma sake bayani an gani ko kuwa kara bayani sannan to ala abika abi an mai jarra da ala ko ina ala mai jarra ya bugata nan yawon ana harafin madda ne kawai harafi ne na madda ba daidai cike da yawon na haza abi wannan babana ne
domin yawon a haza abi ana ce mutu yawon mutakallim ya'un eh, damir ko ya'un nafs kamar yadda mai muna haikari kirata ya'un nafs ba daidai suke ba to sharadi ne idan za a yi irabi ga abu a ce mishi ismi min al-asma da kamsa to a mishi irabi da ya'un wata tarifin madda in ko aka yi izafin sa ainihin muzafu ne da muzafu ilayhi a haza abi haza abin mudaf ya'un din mudaf ilayhi amma nan ala abika to ka ce ko din abi din ita ce mudaf kafin shi ne mudaf ilayhi wasani kuwa ku ci an gane ko yayi to anan zan tambaya sallamtu ala abika na yi sallama ga babanka ala ta yi jira ko to ina alamun jarar da ala ta yi ya ba ko ta ce alamun jarar ko to idan na ce sallamtu ala abi nan kaga ala ta yi jarra ko to ina alamun jarrar da ala ta yi barkan da ke za ka jira ni ala abi sallamtu ala abi na yi sallama ga babana to sai ka ce wajen lirafin lura da kyau za mu ci lirafin sallamtu fi da fa'il in ka yi express abin ta kai ci da bakin ciki najeriya a cikin ratu ya zama express sharp sharp ne kawai wallahi sai ga mutum ya je ya yi digiri a fannin da ya je ya yi digiri amma kana taba shi ka ji hasa wayan wai kuma ya fito da first class ko second class a'a abin da ke kwallon ke nan wallahi yan wami kokari mun kan kalubale digiri in dai har ka je ka yi shekara hudun nan ko da third class ka fito da shi ko da third class ka fito da shi ana taba ka a ce a wannan da gaske ne ya yi karatun amma yanzu abin mamakin ta kai ce sai ka taba mai second class a ba ka ji shi hasan wayan Allah shi kyauta. Sannan tufilin fa'il, ka yi shaf-shaf kenan. In ka buɗe shi, sannan tufilin mazu mutum ala suku ala suku litu salibi da min rafi mutahari. Wata da min mutashin mutum ala zuwa mutum ala rafi fa'il. In ma ka yi irabin farfesoshi, ko wani da irabin fi'il mazu mutum ala fatin mukaddar. Mana min zuhurihi, karahiya tawali arba'in mutaharrikat. Shi yawa muka kalma wa'ina. su wani sun ce ai sannan ta ne wafi ilmadin mabin alil mabin ala fatin mukaddar to wannan ba shi ne muka dauka mabin ala mabin ala sukun ko din su sani bi dabira kan ta wannan ya fara zaki to ala saka ta harbi jarar to ga ma da shafi nuna abi sai ya zama ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al harf al kasratu muqaddara al kasratu muqaddara lima qabla ya mutakallim so nan za a yi alirab takadiri ne a nan alirab a takadiri wana za a kaddara wasali kasan a ku duba haza inda za ta ce sannan tu'ala to ya kamata ne a ce inda za a ce da aladin nan za a ce ne abun haka ne ko abun to amma yanzu sai aka zo da yawon din to yanzu iya yiwu a ce abuyin abuyin zai sai suka ce cutar da saboda munasaban yaron da ta zo yanzu ba hun bari a cire don sai a samu ta kasara a samu ta kasara da shi saboda munasaban ya sa kasara da yanzu da an gane shi to a nan gurin mutane ba wani matsala kawai nan za a yi rabi ne da harka mukaddara amma nan inda ta ce haza abi ra'aytu abi سلمت على أبي هذا أبي خبره رأيت أبي مفعول به سلمت على أبي مجرور تنزع قدر حركتني كي كسر دي باي دي باي كده شيء مفعول به نزول نسمع مجرور كمان نزول جره بارك الله فيكم أما أنا ni mahallin shahid din nan ne ake matsayin nan ne abu anan nan ne ismin min asma da khamsa to za mu sharfa da menene da wawun za mu nasba da menene alifun da mu jarra da menene Allah ya sa hita Allah ya kara fahimtar da mu shine malamin ci ibn malik dan malik ya ci wa shartu zal i'rabi ay wa shartu hadha al i'rabi sharadin irin wannan al i'rabi na al asma'ul khamsa ay musul al i'rabi da lugatul itmam wa hiya an takuna bil alif bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarra to sharadin al i'rabin an yudafna shine araba su la liya araba su da huruful madd kawai alifun wawun ya'un laliliya ban da yar mutakallim shine laliya laliliya ina misali kaman kace jaa akhu abika dan gwan babanka yazo ina shahidin mu abika kaga akhu abi jaa fi'l madhi akhu yau ga shahidin nan ko akhu sai kace mene fa'ilun marfu'un bil wawi jamil li'annahu min al asma' al khamsa وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة لن نسمع نكوي بك هنا بقى ذا أتلا ذا نادى معنى صاحب نعلم ذا ذا أتلا ما أبو جن حرف إلا أي صاحب حرف إلا يكرم karatun ya fita? to barakallahu fikum to sharadi ne kada a raba su zuwa ga ya'ul mutakallim kenan idan a raba zuwa mutakallim da ya'ul mutakallim sai al-irabi da harka mukaddara sharadi ne kuma sunan su zama mukabbara in aka ce suna mukabbar ku duba in ka ce waladun waladun yaro ko to in kai tasgiri zaka ce mene wulaidun wulaidun to kar a ce ubayyu ubayyu ayin tasjidi ayin ubayyu hmm abun ubayyu an yi mekinin nan to kana yi musu tasgiri in aka yi musu tasgiri to za yi musu rabi ne da harakat zahira su zama mukabbara to in ka ce haza abun wani aibar mai tasgiri ba ko to sai ka ce mishi ismun mukabbar amma ka ce ubayyu ismun musaggar diminutive noun ya fita ko to Allah ka samu dace kuma sharadi ne su zama mufrada kar su zama jam'i in ka in aka ce in aka mare su jam'i to za mu su lirabi ne da harakat hadha aba'u hadha aba haula'i aba'una haula'i aba'una u ra'aitu aba'ana da nasba sallamtu ala aba'ina da wasu likasa jarra ko shi yasa ayi kokari ko da kanan zuwa bayan sallah ne a mallaki ibn aqil ga misalai nan wanda nake zamu yanka amfani da su ne muna karantuwa insha Allah subhanahu ta'ala zamu ƙara samun saukin rubutu saboda kun ga lokacin namu kankani to ya fita ko malamai madalla yanzu kuma zamu koma kan musanna ne wani dan share mana dan ko akwai musanna in an ce musanna yanzu idan ka ce walad walad yana nufin yaro ko kaga suna ne wanda yake nuni akan adadi na daya ya zama singular to in kana son ka mai da walad ya zama guda biyu zaka ce mene waladani ya zama musanna kenan to yanzu zamu ga hukuncin musanna ne musanna menene tarihin musanna dual form musanna huwa kullu lafzin yadullu ala ala sai muku da tarihi ma karka ce wa kulle lafi yadullu ala isnani in ka ce ala ala isnani to akwai shan ilbasi in ka ce malawani kamarani zai fada to sai ka ce huwa kullu ismin yadullu ala shay'aini ithnaini shay'aini ithnaini ko kullu lafzin yadullu ala shay'aini ithnaini afwan shay'aini ithnaini biziya dati maza alif ونون أو يا ونون في آخره هو مثل مني ولدان مدرستان قلمان تبقى حكمه hukuncin musanna yurfa'ul musanna bil madha bil madha bil alifi wa yunsabu wa yujarru afwan bil ya' wani zai ce to shi ne gane yin su ruwa da wata a takaice idan ka ce jalasa waladin ko? to sai ka zo da jalasa sai ka zo da yara guda biyu yanzu waladin aifayin ne marfin bilwa ko? bi zama ta zahira al'akari ko? to waladani nan shi ina alamar rafa'arsa sai mu ce alifu din da yake ce alamar fa'as shikenan kaga wannan fa'ilun mafhum bil wal ko anan musanna sai a ce fa'ilun mafhum bil mayl shikenan da dai kenan na biyu kuma in ka ce ra'aitu walada za mu ce ne waladan ko kuma walada me wuja wa kif alal masub minhu bil alif in ji hariri ko jamin jinta ai kamar kamar iwak ne wajen tajwid madal iwak ko alhamdulillah barakallahu fiku to inda zaka zo da musanna wala jari nan ka dauko shi ka kawo shi nan sai ka ce ra'aytu waladaini waladaini kaga nan anan ka kara alifin da nunu ko anan kuma ka kara menene yawon da nunu to nan ra'aytu waladani wani dan anan maf'ul bihi ne mansub ila ma'ana man nasaba sai ta ce fata ko to nan ma wala dan shi ma maf'ul bihi ne mansub ila alamar nasaba sa ya wudin nan ta ce fata ya bita barakallahu fiku na uku ma idan ka ce sallamtu ala waladin shi kenan sai ka zo da har ila yau jimla da alaka sai ka ɗauko wani gani ka zo da shi to a nan yanzu tun da ala ta yi ma wani da jarra ko to nan ma ala ita ma za ta yi ma wani gani jarra sai ka zo da shi da ya'un da nunin kawai alamar da jarrar da ala ta yi ana ala waladin shi ne ne shi ne kasra ko to ala a nan still ta yi jarra alamun jarrar shi ne ne yamu ya ke ko so kaga musanna yurfa yurfa musanna bi madha bil alif yurfa musanna bil wa yunsabu wa yunsabu bi bil ya'i wa yujra kadhalika bil to shine kaida da muka rubuta nan yurfa musanna bil alifi wa yunsabu wa yujra bil ya'i yanguwa yanzu zamani ne mun ci gaba yi kokari datin da kake sawa kallace-kallacen banzan nan mu bar shi yanzu kawai ka sama farfesa youtube ka samu shi hukumar mufanna sai ka rubuta fidiyo ka tura kawai to za a turo maka fidiyo sai ka sa kai kallon ka ka karu gaban misiri yana karatu ko balarabe yana karatun kunce-kuncen allo yana bayani shi kenan sai ka kara wayewa babbancin ka da wanda ya je kasan kawai menene ya gan shi da ido da ido ne a gani kai ku kana najeriya ba alhamdulillah ba kawo jirgin sama ba gashi ka gan shi kuma ka karu da karatun kuma yan uwa wannan luga na da amfani ku duba duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana ko ayan alqur'ani wallahi sai kaga kaidojin nan ga suna ci mun bance wannan ko Allah ka samu dace Allah mu mu je cikin suratul at-talaqu marratani ba gane alifin ba ai musanna ne na marratani lafzul dalil alal musanna ko kuma ma in ba mu kawo ba wannan zan wani misali za mu kawo na in hadha la sahirani to wannan ma akwai dan iltibasi mu nemo mu nemo ni wallazi qala liwalidayhi ufil lakuma wallazi qala liwalidayhi ba ga yawon nan ba eh dai mu sanna ne kaga shi nan qur'ani yazo da shi na wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sulus مماجد نعم وقال الله لا تتخذوا الهين abin me yasa ba ce ilahani ba saboda musanna ne dama yun sabo yajar bil yayi jamil jiddan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kalimatani khafifatani sai me ne kuma faqilatani al mizan habibatani ilar rahmani kun gani kalimata ne sai suka zo da alifu aka zo da su da alifu kaga ya cika ka'idar musanna ka yi uwa muriki sunan nan ya zama wannan shi ne zai baka dama ka iya karanta alkur'ani ka iya karanta ka kawo hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ka'idojin su yanda haka yanda Allah da manzon suka ce Allah ka samu dace to shine ibnu malik yake cewa bil alif rafa'il musanna wakila to suka ce irfa'il musanna bil alifi musanna kan mishi rafa da alifin to kun ga ta mana mene hukuncin farko ko lokacin rafa'a to zai kawo mana a gaba kuma sauran hukuncin lokacin nasba da mene da jarra to sharadi ne kuma shi musanna musanna yana da sharuɗa shuruɗin musanna watan ko ba kowane suna ne zai zama musanna ba shuruɗu shuruɗuhu shi musanna sharaɗi ne an yi kuna da kuma mufradi bin lafziki an ya kuna da ku mufradin min lafziki dole ne ya zama mana ya zama yana da mufrad daga cikin lafazinsa misali ka ce mene zaidani yaya akwai mufradin shi mene ne mufradin shi zaidun to lafazi ba kowa lafazi ne english da ziyadar alifin da limin ko yawon da limin za ka ce mishi mufanna yanzu misali a yakan kwana gidan manzo sallar suna ba cin komai sun mene idan aswadani ko aswadani wani da hadisin zuri shi ya ko da alifin na illan aso da yi to yanzu aso da yi ne ga yake nufi da aso da yi ne almakuwar tango da bino da bako to idan ka ce asuwar zai nune a kan ruwa da bino gaga aso da yi ba zai zama musanna ba kawai sai dai a cikin shi hazamin babu tagli hazamin babu tagli suna ne wanda aka ji shi ya zo da lafazin musanna amma ba musanna ake nufi ba saboda ba shi da mufrad wannan haka aka ce laraba suna amfani da shi ko da irin wannan kamar kamara ne kamar umara ne kamar mene malawan maktalafar walawan mukaddima ta kitabu isha ta garib na na imam nawawi ko yawwa imam su yi mishi shiri ta diri da yanzu ma lokaci ne na wannan kaje ka rubuta ma bai misalun opera mini opera ka rubuta mishi babu taklif sai ka sa pdf ka tura za a tura mu da tafi da yawa shi ke nan ya fita ko to mu- musanna sunan da zai zama musanna labudda an yakuna lahu mufrad min lafzihi ولا بد ان يكون اسما مفردا آه، مؤربا ان يكون مؤربا ايه فاشي مبني ما ابش مفرد ما ابش مفرد مبني با امسي مبني ne ko to musanna ne shi ba ba za ka ce amsali ba kun gane
yawwa alhamdulillah
na
jami kalaisa waje shi shi kaje kamar jami'i shi ma haka na wanda ke lissa ibi ne ko fili ne an shi fili ba ba ba maganin musanna yau ko to barakallahu fikum sannan kuma sharadi na uku Allah ya kuna Allah ya kuna murakkaban kada ya zama murakkab ha abdullahi to kamar shi mutum da mura shi abdullahi za ka ce ko ab- ko abdullahani kaga ba zai yi ba yau dole ne zama ya zama Allah ya kuna mu- murakkaban kenan idan ya zama murakkab to ba abin shi musanna tajuddin to wai tajud zaka mai shi musanna ko ko addini kaga ba zai yi ba wannan shine sharadi na nawa na uku
Al- an ya kuni lagumu masulun min lafzi yan wani rike wannan a gidan tsada ba wannan bayanan don baka iya gane in baka iya kiyaye su mutu ko mai kai suka wani shi mun fada wai wani allah na ma shi ya saba da qur'ani a nan najeriya allah ya mashi arziki ta bisa karatu duk inda ya ga rubutun larabci duk inda ya ga wata takarda da rubutun larabci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun da sun yaga qur'ani sai ya dauki shi ne wani rubutun larabci qur'ani ne kawai allah ka samu dace sharadi na hudu wa an يكون له مماثل مماثل ya zama yana da ɗanwa kun gani ya ne ɗanwa in ka ce waladun na namiji ko to a mace fa ya ka ce bintu to waɗannan su ne sharuɗa na musanna ba dukkan suna ne za ka iya mai da shi musanna ba sai ya cika waɗannan sharuɗa na farko an ya kone lahu mafradin min lafzihi ya zanto yana da mafrad waladani kana da waladin bintani kana da bintun darani kana da darun an ya kone lahu an ya kone mu'raban kaga ashe mabni ba za ka mai da shi ba haifu mabni ne ko suna ne to zai yi ce haifani kaga ba su yi ba wa Allah ya kuna murakkaban kada ya zama murakkab kamaruddin to wani yanzu kamar za mu da shi musanna ko ko addini kaga ba su yi ba sannan kuma ga ina da karshen da hudu an ya kuna lahu mumasilin an ya kuna lahu mumasil bil lafzihi ya zanto yana da kamar ka ce da kishiyarsa kawai yana da wani suna wanda irin shi ne kun gani? to ya rufe wannan wani to shi ne mana ya ce mana bil'arfil fa'il musanna wakila ka yi ma musanna rafa'a da alifin ko? to akwai waɗansu lafuzza waɗanda aka ji sa ana musu mu'amala da irin da da mu'amala ta irin ta musanna amma ba musanna ba ne su daga cikin su akwai kila kila kila ma ana mishi mu'amala irin ta musanna wannan suna ce mishi mulhaq bil musanna mulhaq bil musanna it is attached with musanna ba musanna bane amma ana mashi mu'amala ne da irin musanna haka haka ce alqur'ani da hadisi sun zo da shi mun gane ko ka misali idan ka ce mene ja'a ja'a rajulani ko kuma sai ka ce ja'a kilahuma ja'a kilahu ma kuma kila ba ga ibun ba ra'aitu kilaihima kilai ba ga yawan ba sallamtu ala kilaihima to amma fa da sharbi kila din nan bi sharti an yudafa إلى ضمير da shirri a raba shi da balami ne kun gani? shi ne za a mishi lirabi bil alif rafa'an wa bil ya'i nasban wa jarra bil alifi rafa'an wa bil ya'i nasban wa jarra yawwa to wa idha أضيف إلى اسم ظاهر إن أقرب إجزاء بسنة ظاهري فإنه يؤرب فإنه يؤرب بالحركات المقدرة ba in na karaba zuwa ga suna zahiri to sai kai mishi lirami da harka mukaddara misali mu duba nan yanzu idan ka ce na insha yau zan gurin saboda mu rubuta abin a fi gane shi ko zakumullah khaira a ni da wannan kwabban da shi da sai mun shukra yanzu idan ka ce ja'a misali misali akwai wata sunanta afa ja'at afa ra'aitu afa sallamtu ala afa kun ga afa anan ja'at afa afa ai fa'ili ne ko ya zan mutu lirabi sai mu ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara ala ra'aitu fi'l fa'il ko ra'aitu afa naga afa afa zan zai zama ne maf'ul bihi mansubun bil mani بالفتحة المقدرة على سلمت على على أفانا يسلم غافا على مجر أفا اسم مجرور بألا وعلى متجره الكسرة المقدرة على ظاهر على آخر جميل التجار to haka shi ma idza afwan kilam idan ka raba zuwa ga suna zahiri misali idan ka ce jaa كلا الرجلين رأيت كلا الرجلين كلتا الجنتين كو سلمت على كلا الرجلين ثم جبت لكي أقوى nan ba mun yi lirabi da harakat muqaddara ba to anan ma jaa kila rajulaini ina fa'il din ma nan dukan mutane biyu sun zo ina shine fa'il din ma nan to nan ka ce fa'il mafhum bil harakatil afa fa'il mafhum bil harakatil muqaddara ko to nan shi ma ka zo jaa kila sai ka ce kila jaa bil madin kila sai ka ce fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara ala alif wa ko mudaf rajulaini mudaf ilayhi ya fita barakallahu fikum ra'aitu kida da cikin rajulain ran ra'aitu fil fa'il afa zaka ce maf'ul bihi mansub bil bil harak bil fatatin qadara alam ra'aitu kila shi ma ra'aitu fil fa'il kila sai ka ce mene maf'ul bihi mansubin bil fatahatil muqaddara alam wa huwa ar-rajulin sai ka ce mene shikenan sannamtu ala kila rajulaini sannamtu fil fa'il ala mujarrad kila sai ka ce mene isim majrur bi ala wa ala mujrurihi al-kasratul muqaddara alam saboda haka sunan da ya kare ke da alifun kaman afa ana ci mishi ne maqsum ko to saboda haka su kila idza udifa lafzu kila ila ismin zahir fa innahu yu'rabu ko kuma fa inna lahu hukmul maqsum shikenan ko karatu
karatun ya fita ku kullum ba na mantawa da malamina wanda muka yi karatun alfiyan nan guri dr mustapha cikin ikon nasu ta'ala yadda kuka gani haka yi mana dage-dage da karatun nan to don haka yan uwa kada manta da kai ma ka samu alheri ka je kai ma ka je ka ba da gudunmuwa kai Allah ka samu dace kuma alhamdulillah lokacin da muka yi karatun alfiyan nan kun ga gidajen nan da ke bayana duk ba su a lokacin nan da daddare muka yi kamar inda muke wannan karatun zan je can bakin kasuwa limanci in jin koyo karatun nan in dawo gida tun ina dawowa gida karfe sha ɗaya goma da rabi na dawo ina dawowa sha ɗaya na dawo ina dawowa karfe sha biyu wallahi akwai sun da karfe ɗaya da rabi na dare na dawo kuma a ƙasa amma wallahi wallahi hadafi na to ba karatun certificate ba ne ballanta na yin cikin samu lecturer in samu kuɗi wallahi ni kawai na yi karatun ne domin in samu abin da za mu yi masunan annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da alkur'ani shine kawai wallahi karatun manufar alhamdulillah Allah ya karba mana yan uwa dole ne mu yi karatun da manufa in kai karatu da manufa sai kai mamaki ne sakamakon da Allah zai baka alhamdulillah ba wai na yi rubuce rubuce ne da yawa ba waɗansu rubucin ina kansu ne yanzu alhamdulillah na rubuta littafi da riwayar kalun aljawahir fi usul riwayat kalun alhamdulillah gashi na tana tayawo a gari in kana son ka samu littafin ka je kofar doka wajen aliyu mai shida tafai ka ce mishi kana son aljawahir fi usul riwayat kalun yan wa dan fa nahu ne da Allah sa aka sani da larabcin shine far Allah ba mu damar ka samu kai wannan rubutu alhamdulillah yanzu ku taya mu da addu'a ina nan ina rubuta na warshu na ma gama amman ina ƙara tace ta ne aljawari fi usuli ruwa ta ƙalu ku samu cin addu'a Allah ya sare mu kammala fi riwati usuli fi usuli warshin Allah ya sare mana kammala da editin mu kuma kawo abin da za a buga saboda fa'idan tudi shi sannan akwai na ruwayan Hafsan Duri Duri Kisa'i akwai na ruwayan Duri Abi Amr bayan wannan ma akwai wadansu da tafi madadan da muke fatan mu rubuta Allah ya da a taya mu da addu'a akwai wani mulan littafi idan muke fatan rubuta shi akan na fara rubuta ma akan sarfu zai zama shimfiɗa ne ga lamiyatul af'al duk wanda ya karanta wannan fahimtar Allah da to zai iya fahimtar lamiyatul af'al insha Allah na ibn malik to Allah ya sari mana to bil alif al fa'il musanna wa kila kai rafa'a ga da alifun da suna musanna shi suna musanna yurfa'u bil alifi wa kila haka da lafazin kila amma kila din ba mushi li'irabi irin na musanna ma'ana ba ba shi hukuncin musanna idza wusila in aka sadar da shi bi mutmarin aibi lamirin da suna lamiri lamirin amma shi sunan kila din yana matsayin mene mudafar kun gani kenan idza idan aka raba zuwa ga lamiri shi na kimishi li'irabi irin na musanna mafhumul mukhalafa na nuna idan aka raba zuwa ga suna zahiri to fa innahu ya'khudhu hukma madha al-ism al-maqsur shikenan kawai ya bita to akwai sauran sunayen suma da aka ji ana musu irabi irin na musanna ga suna akwai kilta kaza kathnani wathnatani kabnaini wabnataini yajriyani akwai kilta ja'at kiltahuma kun gani ra'aitu kiltaihima da yawon ko sallamtu ala kiltaihima gani shi ma diga shi amma in ka ce ra'aitu ja'a kiltal bintaini kilta albintaini to nan ma sai mu sai ya dauki hukuncin mene maqsu sai a mushi lirabi da harka zakira to daga cikin sunayen da ake musu lirabi irin na musanna amma ba musanna bane akwai isnani da Allah me me mufradin isnani ai ko kan sharbi ai in sharbi musanna ai kullu lahu mufradin ko eh isnani to ai wannan ile ce to ai ai kamar yadda aka ce akwai waladun akwai bintu ko to isnani ai akwai isnatani ko sai mu ce eh to mun yadda akwai to amma isnani me mufradin shi laysa lahu mufrad min lafzihi akwai isnatani shi ma sai waɗanda suka ce mulhaqat bil musanna ja asnani ra'aitu sunaini sallamtu ala sunaini ja'at ja'at isnatani ra'aitu sunataini sallamtu ala sunataini thaniya sunaini idh huma fil ghariko inna iddatu shuhur inda allahi na ashara shahra kabnaini haka nan ma ibnaini ibnun ibnaini ibnani wabnataini da ibnataini yace da su ma suna gudanantuwa da hukunci irin na musanna ya fita to ya faɗa mana musanna ana mishi rafa da mene alif ko ina ne shahid anan abaiti bil arfil fa'il musanna ko to ina lokacin nasaba da jarra kuma gashi nan wa takhlufu al ya fi jami'i hal alif wa takhlufu al ya kaga ya'un tana maima al'alifa harfin alifi jami'iha a cikin dukkan waɗannan sunayen da muka kawo kenan da musanna da mulhaqat bi musanna dukansu idan aka zo banda halin rafa za zo da yawon da ko to a wani hali shine jarra halin jarra wa nasban da nasba sai ka ce ja'a rajulani ra'aitu rajulaini to ka dubi yawon din ta kafin ta wani wasali aka sama fatha ko sallamtu ala rajulaini kaga shi ma ai an saya ko to ya wadin ta zo kafin menene shine ke cewa qad ulifa an saba da haka ne mana an saba da zuwa da ya'un lokacin jarra da nasba ba da fatin a gaban fataha ashe kaga idan ka ce ja'a ja'a muslimina zai zama sanna ba zai zama sanna ba saboda ya saboda ita wancan da yawon din ta zo kafin menene kasra ne ko wannan sai zama jamu muzakkar muzakkar sali baki ya bida mun bance shi ko to barakallahu fikum sannan kuma sai jam'ul muzakkar sali yamsa ahadun la sabura baiti uku kenan ko? ok a yanzu mun dauki baiti hudu ko? to jamil jiddan warfa bi wawun wa bi yajrur wa sibi salima jam'in amirin wa muznibi yanzu kuma zai mana magana ne akan jam'ul madhakkar sari jam'ul madhakkar as-sari jam'i na maza ma ma'ana jam'ul madhakkar sari huwa kullu lafzin يدل على منين أكثر من اثنين بزيادة ماذا؟ بزيادة بزيادة واو ونون عفوا أكني بزيادة واو ونون نعم ويا ونون كو في akhiri to misali idan ka ce ja'a al-muslimu to idan kana son ka ce musulmi jami'i ko sai ka ce ja'a al-mini muslimu ne kaga ka kara wamun da nunin a ƙarfinsa wanda ya zama jami'u zakar salim haka ne ko? sannan kuma idan lokacin rafa'a kira lokacin nasaba idan ka ce ra'aitul muslima shi suna ne mufrad hazin shi da nasaba ko to idan musulmai ne da sai ka ce mene ja'al muslimina da yawon ko adalla wanda lokacin nasaba kira lokacin jarra sallamtu alal muslimi suna mufrad abin nan kuma idan jam'i ne sai ka ce mene sallamtu alal muslimina tunduran da kyau kaga shi wannan mufrad ne ko wannan kuma mufrad na ko جمع ذكر سالم شكرا جاء في الماضي المسلم فاعل جاء المسلمون مسلمون nan suka ce mishi fa'il to nan muslimu ya zo da rafa ko muslimuna to ina rafa sa wawun din nan shikenan ko nan ra'aytul muslima musliman ya zo da nasaba don saboda mafulu bi ne ko al muslimi ne ina nasaban sa ya an ko ko ya hakuri ina dan yin gwari gwari saboda na farko waɗanda wani ya wani to waɗanda kamar mu ne ƙananan ɗalibai kaga insha Allah sun tada za su ƙara ɗaukowa za su gane karatu insha Allah ta alama ba kai ka samu dama idan kai musanna ne ko zuru zakar sani ko koma gida za ka kira iyali ko ya mata kaga kana kira manigin ta kuma idan ana kai mu
kai jam'i
na'am kai jam'i biyu zuwa sama eh gaskiya ne to Allah ka samu dace sallamtu alal muslim alal muslimi kaga mun mai jarra da mene da da kasra ko to muslimi na ina alamun jarrar su da alatai ya mun ko kamar jidda to saboda haka jannu zakari salim yulfu bi mene bil waqa wa yunsabu wa yujarru shikenan shine hukuncin sa hukmuhu يرفع بالواو وينصب ويجر شكرا اوكي عفوا ba mu rubuta sharuɗan sa ba shi ma ba dan mu zakar salim ba shurutuhu yana da sharuɗa to ga sharuɗan sa za mu gani na farko alaikum salam fadal an yi kuna alaman limuzakarin sharadin farko an yi kuna alaman limuzakarin akilin ya zato suna ne na mutum mutum kun san alam shi ne proper noun ko suna a yarantaci kamar amir amiruna لمذكر عاقل خاليا من التاء أن يكون جمع لمذكر عاقل خاليا يهنتو باب تاء من التاء كاغا مسلم sai ka ce musulmuna to yi ka ce musulmatun da ka ce zai ka ce musulmatuna ai saboda yana da ta'u ko kaga ba za ka yi mishi ba barakallahu fiku
na'am nun an yakuna alaman limudhakkarin khaliyan min at-ta'i sharadi na biyu kuma an yakuna mushtaqqa mushtaqqa mana ya zanto derived noun suna ne wanda aka ciro shi daga wata kalma misali idan ka ce muslim kun gani muslim mithlu ko muslim ai kaga muslim an ciro shi ne suna ne ko an ciro shi ne daga mene aslama saboda haka shi in ka ce muzlim ushtuka min nafsi aznaba
ban sani ba ko mun fahimci dai ɗan karatun ko wasu kuma sukan ce shi mujammul zakari salim kamar da muka hu- huwa ma dalla ala akthar min ithnaini wa agana anil muta'attifaini to bari mu fasara baiti ma amma ibn malik yace warfa bi wawin wa bi jajrun wa tibi salima jam'in amirin wa mudhibi warfa bi wawin kai rafa'a da wawi wabi ya jirur wa jirur biya kai jarra da ya'un wansu bi kuma kai nasba din da ya'un salima jam'in ga jam'ul zakari salim takadirin baiti shine warfa salima jam'in biwawin jam'ul zakari salim kai mishi rafa da wawi an gane shi wa jirur biya wansibi ko kuma wa jirur wansibi biya kai zarra kuma kai mishi nasaba da yawon duk dai mun gani a doko barakallahu fikum amirin misali amir yanzu misali idan wani ya shigo nan yace da Allah ina neman amirin ne dukkan mu za mu tashi mu ce ga mu wa zai tashi mai wannan sunan ko kun ga ya zama alami kenan suna ayyanantacce suna sananne shahararre ga wanda aka lakaba masa kana faɗowa shi kawai zaka ji kawai muna zaune ne sai muka ce ana tilawan alkur'ani sai ni ce kai kaji wata tilawa na da Allah tilawan wace ce wannan waye waye mai wannan karatun sai wani ce ai mala abdullahi abba ne ina jin ba za ka taba dauka ni ne ba kai tsaye kai wanda miki mai sunan shine wanda ke shahara da suna anan shine shine ko zaka kara shine alam proper noun to amir malamai suka ce dalil abin da me yasa ibnu malik ya kawo nan nan misalai amir da muznib amir zan yi nuna maka sharadin shi ne ya zama mene alam kaga amir ai suna ne na mutum ayyanantacce kuma ga mai sunan kuma ai na na namiji ne ko amir akwai ta'un to shine salim min ta'i kai ban sani ba, sharadin ne wato shine na ibn malik shi sai ka bar cikin baiti albalada wa muznib muznib da kamene ne aznaba yuznibu kaga mushtaki ko to sharrin kenan shine na ibn malik ka kamana kaga fasahan malamai to Allah shi cikin su musu rahama to shi ma jam'ul mudhakkar salim yana da mulhakat sunayen da aka ji ana musu mu'amala irin wannan mu'amalar daga cikin su akwai wa shibhu zaini afwan nan ne baitin kuwa to wa shibhu zaini abin da ya kama da waɗannan abubuwa guda biyu suwa kenan a bayan mun wuce wasu sunaye guda biyu sune mene amir da mene muzlim jamil jiddan to wa shibhu zaini akwai abin da ya kama da waɗannan guda sunaye guda biyu wajen hukunci wa bihi 20 sai ka ce wa ishiruna bihi haka nan ma akwai lafazin ishiruna ma'ana akwai waɗannan sunaye da ake ce musu mulhakat bil jam'il mudhakkar salim daga cikin su akwai mene ishiruna jaa ishiruna min at-talaba ra'aitu ishirina min at-talaba sallamtu ala ishirina min at-talaba kaga ishiruna ishirina rafa'an wa nasban ko jarran wa nasba ishiruna fa'il bil wawi li'annahu mulhaq بالجمع المؤنث السالم المذكر السالم رايت 20 مفعول به منصوب بالياء لانه ملحق من بالجمع المذكر السالم سلمت على 20 شما شكتي مجرور بالياء لانه من الملحقات بالجمع المذكر السالم wa babuhu haka nan da babin ishiruna ishiruna wa babuhu ishiruna thalathuna arba'una khamsuna saba'una ok akwai sittuna saba'una samanuna tis'una to iyakan tikiyon kenan Mm. Wal- daga cikin mulhakat wa babuhu wa ulhika sai ka ce wa ulhika babuhu an yi ilhakin babin 20 da mene shibu zaini ko jamul zakar salim wal ahluna Allah yana cewa cikin suratul fatih sai yaqulul mukhallaf sai yaqulul mukhallafuna min al arabi shaghalatna amwaluna wa ahaluna to ahalu din nan shi ma mulhaq ne bil jam'u muzakkar salim ah to ai wani zai iya cewa ai ahaluna yana da menene mufrad ko me mufrad din shi to wane ne aka taba kiran shi da suna ahlu a duniyar nan kaga ba alam bane ayi to to ba kaga mulhaq ne bil jam'u muzakkar salim ba zai zama jam'u muzakkar salim ba duk sunan da bai cika waɗannan sharuɗan ba ba zai zama ka ba za ka ce mishi li'annahu jam'u mudhakkar salim sai dai ka ce li'annahu mulhaq bil jam'il mudhakkar salim ya bi ta ko to daga cikin su akwai ulu qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin aha ghaira uli darari kaga uli kaga ai gashi nan jarra da ya'un sai kuma mene misali ulul kurba na inna ma ya tazakaru ulul albab kaga nan gawa wannan lokacin rafa ko sai ka ce li'annahu mulhamul jinnul zakar salim yan waya bita Allah ka samu na ya sa'a wa alamuna ka har ma da alamu alimuna alimuna alim ba wani ba wani mai suna alim to saboda haka ba zai zama jam'ul zakar salim sai kace muna bi jam'ul zakar salim wa illiyun eh kana da alamuna kana da alimuna ga alhamdulillah rabbil alamin alamin alalamina ba muzakkar jam'ul zakar salim sai kace mulhaq bil jam'ul zakar salim insha Allah ah mu duba cikin suratul rum mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan an khalaqakum min an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi to hadda inna fi dhalika laayatin lil alamin wa taqra'a lil alamin yanfa ya fita ko to Allah ya saka da alheri akwai illiyun akwai kuma araduna to sai ka ce wa shadda araduna amma shadh ne araduna an ji shi ya zo cikin ya zo cikin larabci an ji lafazin ardu sai suka ce arduna wani mai waƙa yana cewa laƙad dajjatil arduna ifkama min bani sadusin khatibun fauka a awadi min bani arduna sai aka ji ko ya kawo mishi jamun zakar salim amma shaz ne wannan shine wa shadda arduna ardu mai jami'in ardu shine aradi ara aradi shine jami'in sa wasinuna kai hamma da sinuna sinuna shaf ne sinuna shaf ne an ji addan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushrikai ya ce allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf ko Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf sini Yusuf to kun ga nan sini a mushi mu'amala da mene jam'ul mu'annath salim da ya'un sini a mushi mudhakkar salim shukran mudhakkar salim wa babuhu to sinu sinuna sinuna da kyau menene mufradin sinuna sanatun ko asalin shi babu tawun din nan asalinsa shi ne sanawun sanawun kamar misali kamar ya izatun kun gani asalin izatun shi ne menene izawun da wawun alladhina ja'alul qur'ana kaman idatun idatun asalin shi da wawun ne idawun mun fahimci wannan ko to sai aka yi mana wani abu da ake ce mishi at-ta'wil shi ma babu ne musamman a cikin nahwu sai aka share wawun din da yake harafin illa ne sai suka share wawun din wa uwuda sai aka musanya da mene ta'u to shi ma an fi kullu harfa nawa ne kafin ta'un din daya biyu ko daya biyu daya biyu kun ga ta'un din ai za'i dace ko mubaddala ce min alwawi asalin tawawun ne a wurin sai aka musanya ta da ta'un ko to shi ne wa babu shi ne mene wa babu wa mithlu hinin kad yari dhal babu wa mi- wa kad yaridu dhal babu dhal bab mithlu hin yawa an mun- na mun kawo nan ko to wa ƙaryar ridu haƙiƙa ma zai iya zuwa a wannan babi labazin hin suka ce ƙadnan littakalil ne tana fa'idar da ƙaranci ne to shahidin a takadirin baitin suka ce wa ƙadiyar ridu za shi ne fa'il wa ƙari yaridu zalbabi haƙi kaɗan aka samu wani lafazi shi ma ya zo a cikin wannan babi ɗin kamar misalin wani lafazi mithla hin kamar hin wanga hin larabawa suna mishi da irabi wajahi biyu ne kun gani wajahi biyu ne mu kiyaye da kyau waɗansu kan ce suka mishi lirabi da harka sukan ce haza hinun haza hinun kaga hinun zai zama khabar marfun bil mene bai zama ta zahira al akhiri lokacin nasba kuma sai ce hinan da nasba da fatatain lokacin jira sai sai hinin shine alqur'ani ya sauka da shi halata alal insani hinun ay qad ata alal insani hinun min ad-dahri hakika wani zamani ya zo ma dan adam ne kun shay'an mazkura bai zanto wani abin ambato ba da can ba kafin halittar dan adam ba ma a san dan adam ba ba a ma ambatansa amma yanzu gashi ana ambatan dan adam a bayan kasa ya fita ko to kun ganin hinun sai zama to fa'il marfu'un bi dhammati zahira al-akhir to ba nan ne shahidin ba shahidin mu shine wannan wajen na biyu wadansu suna mishi mu'amala da jam'ul muzakkar salim amma idan sun tashi sukan zo da shi da yawon ne kawai a kodo wani hali su ce ja a hina misali ra'aitu hina nazartu ila hina akwai tafakartu an hina kun gani in ka ce ja a hina sai ka ce ja a fi'il madin hina sai ka ce mene sai ka ce fa'ilun marfu'un bilmene مرفوع بضمة مقدرة على الياء kun gani? yawwa yanzu idan ka ce ja a musulmuna musulmuna ka yi mashirfa da mini to shi hin idan ka zo da shi a matsayin jam'u muzakar salim ala lokacin ukura to zai zo da mini ne ya'un ne kawai shi ke zuwa da shi sai ka mishi da dam- marfu eh, damma bi raf'a sai ka mishi rafa'a amma da zama da aka ta kan mene shi kenan ra'aitu hina maf'ul bihi mansub bil bil fatati muqaddara alal ya shi kenan sannan an tafakkartu an hina kun ga dai nunin din sa ce mabniya ce alal fatih kamar da kace ja'a muslimu na sallamtu alal muslimi na tafakkartu alal muslimi na ya fita barakallahu fikum shine wa qad yarid dhalbabi mithl hin mithl hin hakika ana samun kadan akan samu wani wani lafazi yazo a cikin wannan babi kamar lafazin hin wa huwa inda kam wa huwa yattaridu inda qaumin amma hakan yakan zo da yawa a wajen waɗansu mutane waɗansu suluga to a nan inda za ka iya za ka more sai ka samu shiru na alfiya wanda suka tsawwala maka suka tsawwala bayanai shi ibn aqil ya ɗan takaito ne kawai ka je ka samu littafin sharh ushmuni ka sami awdahul masalik na ibn sham da littafan da suka suka ɗawwala bayanai ka je ka samu al-ashba wan nazair na al-imam suyuti da dai sauransu to nan ne zaka samu bayanai yalwatattu akan menene akan irin waɗannan misalai din shi ko ibn malik ya dan kawo mana guda ɗaya ne ko sai wuce sai mene kuma na'am wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq haka ne bi aksi zaka a wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bi kasr hina tak jam'u mudhakkar salim ma hukmun nuni jam'u mudhakkar salim albina wa al-fath jaa muslimu na sallamtu ala al-muslimi na nadaitu al-muslimi na kaga nunin dinsa mabni ne ala fatih ko to akwai waɗansu daga cikin laraba waɗanda su kuma suna mishi kasara ne nunin din sai sai ja al muslimu ni ra'aytu al muslimi ni sallamtu ala al muslimi ni a ai sai mu kai saboda ka saba da fata ne yayi wanda shi kuma ya saba da kasara sai ga mai fata shi ko yana mishi to shine abin da ya fi yawa a cikin larabci shine nunin din jamul zakar salim da mulhaqat ai mata fataha amma an samu waɗansu larabawa daga cikin larabawa kaɗan da suka mishi kasara shine wannan wajen wannan majmu'un wa bil tahaq fafta takadirin mutum suka ce fafta nuna majmu'in nunin na jamul zakar salim kai mishi fataha wa mal tuhika bihi ko malta haka bihi da dukkan sunan da aka hada shi da jamul zakar salim kaman ahaluna kaman alimuna kaman arazuna ahaluna ishiruna jamil wa qalla man nataka bi kasrihi wa qalla man nataka bi kasrihi amman kadan an samu waɗanda suka yi furuci da jam'u zakar salim da mulhaqat nashi da kasaran nunin kaɗan ne aka samu a cikin larabci ban sani ba ko an nabbance baitin to Allah ka samu nayi asa'a duniya da lahira yan uwa fa Allah ya ba alfiyan nan shahara a duniya Allah ya ba ta karɓo duk inda ka je koyon lugha musamman a matakin digiri to alfiyatu bin mali ake sawa shi yasa gaskiya da department of arabic za su gane a jami'o'in najeriya da alfiyatu bin mali aka rarraba tun daga nce amma ku za a aiki za a aiki to allah ka samu dace allah shi mana jagora allah shi saka malamanmu da alheri ban sani ba wannan afwan wa nuna ma sunni wa nuna ma sunniya wal mulhaq bihi bi aksi zaka sa'amaluhu fantabi to mun ji kuma nunin musanna ja'a muslimani ra'aitu muslimaini sallamtu alal muslimaini ita kuma ana mutum menene mabniya ce al kasr ko to sai aka ji kuma wadansu larabawa su kuma sun mata fataha ja'a muslimana ra'aitul muslimaina sallamtu alal muslimaina shi yasa ce wa nunu ma funniya wal mulhaq bihi bi aksi za ka sa'amaluhu fantafi wa nuni mathuniya nunin na jamar muzakari salim ana mata fataha ko wannan shi ne mafi shahara amma an ji wanda suka mata kasara ko to sai ka ce wa nuni mathuniya kaga nunin ta musanna wal mulhaq bihi da mulhaqat na musanna ista'amaluhu bi aksi zaka sun mushi mu'amala da aka san wancan sai aka ji waɗansu suna mushi mene suna mushi fataha su kuma istamaluhu bi aksi zaka sai aka ji wasu larabawa sun mushi mu'amala da aka sun jam'unin ta jam'unin muzakkar salim fantabi to ka fada ku ka fada ku da waɗannan lugogi da na ka maka ya fita mun kai garke to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora duk kun gari ga ibn aqil nan duk yana ta kaka mana misalai arafna ja'af af arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'ani fa akharini me muka ce akharina sai aka ce akharini a kullad dahari hillun warki halun amma yubki alayya wala yaqini وما تب وماذا تبغي الشعراء مني وقد جاوزت سن الأربعين ini arba'ini haka ji wani suka ce ala ahwazai ala ahwazi ala ahwaziyaina istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa tagibu ya kamata ya ce ni ala ahwazaini a ala ahwaziyaini sai aka ji ya ce ala ahauzi yaina to ga sunan insha Allah idan Allah kai mu sai mu tashi menene can gaba wa ma bita wa alifin kad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasr ma'a Allah ka samu dace abinda Allah subhanahu ta'ala ya bamu iko muka karanta daidai Allah ya bamu lada akai da aiki da shi yanda ya dace abinda kuma ne kuskure Allah shi farta da mu kuskure ne bamu ikon gana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik